أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka wanda yake daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwar Buba Shango a ainihin fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam littafin babban malami abdulwahid bin abdulgani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan yini da kuma zagayewar mako irin wannan yau mana yinin lahadi daren litinin wanda ya daidai da biyu ga watan uku musulunci watan rabi awwal yau hijira na da shekara 1445 daidai da goma sha bakwai ga watan tara miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan masu bibiya ba su manta ba masu kallonmu kai tsaye da kuma masu kallonmu ta kafofin yada bayanai na zamani karatu muna cikin babu tashahud a cikin wannan littafi babi da yake magana game da tahiya a sallah in an yi raka'a biyu a zauna a karanta wannan tahiya in sallan asuba ce shikenan sai a sallame idan azhar ce la'asar ce maghrib ce isha'i daga raka'a biyun farko bayan an yi tahiya kuma za a miƙe wannan haka shari'ar da ta zo da sallah ta tabbatar to mun ji irin yanda lafuzan tahiya yake da kuma fassarar lafuzan kamar yadda malamai suke fassarawa ba mu gushe ba mina cikin wannan babi karatu ya tsaye da mu ƙarshen hadisi mai namba ta 126 yau za mu tashi hadisi mai namba ta 127 a shi littafin insha Allah kuma a shafi na 27 cikin littafin malaki cewa kuma wannan shine darasinmu na 18 darasinmu na 18 cif a cikin littafin insha Allah shafi na 27 maliki cewa an abdullahi bin amur bin al'as an abi bakar as-siddiq radiyallahu an hadisan sai na abubakar ba su da yawa za ka jana ta karanto hadisan abu huraira abdullahi dan umar abdullahi dan abbas anas dan malik da na aisha da sauransu amma hadisan sai na abubakar ba su da yawa an fahimta kuma wannan iya cikin adala ta musulunci da kuma adala ta sunna kamar yadda wa'ansu daga cikin masu wata aƙida wanda suke kara kansu cikin aƙidun musulunci suna maganar kan cewa ai hadisan sai na aliyu ba su da yawa an ɓaɓɓoye wa'ansu a yadda suke rayawa kenan tunda bin nisba ga abu huraira shi sai na abu hurairar radiyallahu anhu an ce bai fi shekara biyu da yan watanni zuwa uku ba zaman su da mazan Allah gaba ɗaya har mazan Allah ya wafati shi kuma sai na aliyu radiyallahu anhu da shi aka fara ba da tun musuluncin iya sabo sabo da shi aka fara aka yi zaman maka da ta taɓarzar da aka sha a wannan da dawowa zuwa madina duk da shi aka yi amma kuma hadisansa ba su da yawa shi ba an fahimta wannan kuma iya cikin adala ta musulunci shi tsari na Allah game da baiwa da yake wa ɗaiɗaikun bayinsa to in ba ta annabawa ma Allah da kansa ya ce tilkan rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat hatta annabawa ma Allah ta'ala iya fifita wa'ansu akan wa'ansu kuma haka sahabban suke suma amma bittifaqil ulama bittifaqil ulama waɗannan kulafa ar-rashidin to su ne sahabbai mafi girman matsayi a kafatanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar radiyallahu anhu sai sai na Umar radiyallahu anhu sai sai na Usman radiyallahu anhu sai sai na Ali radiyallahu anhu waɗannan hudun bittifaqil ulama kuma akwai tafawutu darajat sai na Abubakar ya dar sai na Umar sai na Umar ya dar Usman Usman ya dar Ali kamar yadda suka zo a matsayinsu na kalifofi to haka nan darajarsu in ji malamai haka Allah ya bambanta darajar an fahimta kowa akwai irin mazaya da Allah ya bai in imani ne tsantsa da ɗauko dukiya a yi wa musulunci aiki to ba sai na abubakar radiyallahu anhu to mazan Allah ya ce da za a gudu imanin al'umman nan dukkanta a tattara imaninmu duka a gefe ɗaya a ɗauko imanin sai na abakar radiyallahu anhu aji a gefe ɗaya to su yarin jaye namu gaba ɗaya domin cikakken imaninsa a dukiya kuma an ce sau uku sai na abakar na ebo kafatinin abin da Allah ya bashi iya bayarwa aiwa musulunci ya gidi ba abin da yake bari domin yarda da faɗin Allah in tansurullah ya sarku in kuma tsage gaskiya ce da adala cikin mulki na ko bai sai na umar radiyallahu anhu domin adalarsa an ce shi dan ma ba su hada hanya hanya da umar umar ya kai ya kawo akwai lokacin da yake mulki aka ce wani jaki tsakanin madina da iraq ya shiga wani kwazazzabo ya faɗi yake ta kuka umar yake ce to in an je lahira me zan cewa Allah a lokacin mulki na hajja ki iya faduwa a hanya saboda hanya ba kyau to yanzu ba ma a bajakunan ba mutane mutane masu daraja ma limamai da sauran manyan mutane nawa ne suka mutu a adadin mota kuma kuma a rashin kyan hanya duk shine ja wannan musiba umar adalcinsa ya kai cewa akwai lokacin da aka shiga wani matsi amul maja shekarar yunwa bayan za ka fara yunwa ba a wancan lokacin warma ayin yunwa wanda cikin fikihunsa har an kama barawo in kayan abinci sata ba a yanke masa hannu a wancan lokacin kenan an kama barawo me yasa ta buhun masara ne me yasa ta shinkafa in dai abinci ne a wancan lokacin sai tsaye da yanke hannun barayi domin ana cikin wani yanayi na bala'in yunwa a lokacin an fahimta amma da lokacin ya wuce kuma sai aka da hukunci kamar yadda yake wannan fiqihunsa ne kuma duk sabai sun koya masa baya a lokacin a lokacin akwai iyalinsa in an kawo abinci daga baitul mal sai ta dan ebo wani adadi haka ta rage an fahimta tana rage amma ba da niyyar ha'inci ba domin ta gwada ta ga in ta rage din ba abincin zai isa ko ba zai isa ba kuma wannan takkadin zai na mata yana da kyau yawwa kintace ne kuma koyan tattalin arziki ne inganta tattalin arziki ne to wannan abin da take ragewa dan kadan kadan ko rabin alasai ne ko dai dan mudu haka ko dan tafin hannu tana ragewa tana ragewa har yake taruwa to wata ran sai aka je baitul mali ma ebo abinci da za ka kawo gidan shugaban kasa babu Umar rannan za a kwana da yunwa a gidansa ba abinci a gwamnatin ba kukom ba ji an ciwo ba shi ba a foreign reserve ko ba komai to sai umar ya dawo ya ga an yi abinci a gidansa yake tambayar iyalinsa a yi na aka samu abinci kuma ya rikici a tun daga lokaci kaza zuwa yau duk abin da aka kawo wani abinci ina iba a tafin hannun ajiye to wannan ajiyar ita ce ta taro ta yi abin da za a yi abinci da shi yau sai ke cewa abincin in an rage wannan tafin hannun dama yana isa ita ce eh yana isa a take ya rubuta takarda kai a kaiwa tirjire cewa a yanke wannan daga cikin abin da ake kawo gidansa nan gaban za ka abinci wannan tafin hannun kar a kawo da shi a bar shi a baitul mali domin adala irin ta umar usman radiyallahu anhu shi kuma in ana neman kunya da kuma ɗauko dukiya shi ma a yi wa addini aiki shi ma a wannan fagen ana jinjina masa akwai lokacin da manzan Allah yana zaune a gida sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sallama aka ce sai na abakar zai shigo manzo Allah yana zaune irin zaman da yake a cikin gida kafafuwansa ko gwiwarsa zuwa ƙasa a waje haka bai rufe ba sai na abubakar ya shigo iya wannan zama nasa bai tashi ya gyara ba aka ce umar zai shigo nan ma iya nan ayin da yake bai tashi ba amma da aka ce ana sallama usman zai shigo sai ya tashi manzan Allah sai ya gyara sai ya lullube kafarsa har ƙasa su kuma iyayen muminai suna kallon manzan Allah da wannan iyaye nasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da bayan kowa ya gama ya tafi suke tafiya sai ya rasulullah abubakar zai shigo da umar duk yadda kake baka tashi ba amma da usman zai shigo ka tashi ka gyara sai ce ta yaya ba zan ji kunyar mutumin da mala'ika ba kunyar sai ke ji mala'iku ma kunyar usman suke ji domin irin kunyar da usman yake da ita an ce tun da ya balaga har ya bar duniya bai taba kallon al'aurarsa da idansa ba domin kunya irin ta usman shi ma kuma ɗauko dukiya a yi wa addinin allah aiki da ita shi ma ya yi fice a ɓangarori da yawa an fahimta idan kuma jarimta ne a fagen yaƙi a shiga cikin kafirai ba tsoro ba dawowa baya nan ma kuma ana sassa na aliyu a gaba wajen jarimta da ƙarfin hali da allah ya masa an fahimta kun ga duk wannan sahabin kowanne in ka ɗauko shi akwai wata mazaya da allah ya bashi wanda bai bi ɗan uwansa ba an fahimta idan ka ɗauko irinsu abdurrahman ɗan auf idan ka ɗauko irin su hanzala wanda hanzala bai ma yi ƙaurin suna cikin sabai ba san shi sosai ba amma an ce shi baiwar da Allah ya masa da ya mutu an ce mala'iku ne suka sako suka mai wanka mala'iku yana ke ce mai gwasailul mala'ika akwai sa'ad bin ubada an ce shi da ya mutu hida al'arshin Allah ya girgiza domin girman imaninsa to wannan shine fahimtar da ya kamata ɗalibai ilimi kuma al'ummar musulmi su yi wa sahabbai idan yau an ce sai na abu hurairu ya fi kowane sahabi rawaito hadisai to a ce kuma shine fi kowane hadisi bar lako a cikin sabbin manzon Allah ba bai kai sai na Aliyu ba bai kai Usmanu ba bai kai Umaru bai kai sai na Abubakar ba duk bai kai su ba amma kuma ta wancan fagen Allah ya masa baiwa a wannan bangaren shi kuma an fahimci wannan ko da ke ashe ba tarihin sabai muke ba mu koma karatu yawwa mu koma karatu abdullahi bin amr bin al-as ko radiyallahu an shi kuma daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu annahu qala yace annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allimni du'a ad'u bihi fi salati yace ya manzon Allah ni bukatata ka koya min wata addu'a da zan ke yin ta a cikin sallah ya rasulullah sai na abakar ya tambaye manzan Allah wannan manzan Allah so nake ka koya min wata addu'a wanda ni kuma a cikin sallah dan zanga yin addu'ar an fahimta qala sai manzan Allah ya ce da sai na abakar qul ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim manzan Allah ya koya sai na abakar wannan addu'a ya ce ka ce Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina zulman kathira na zalunci kaina zalunci mai yawa wannan kuma suna ce masa itirafi kenan kai ka yadda mai laifi ne a gun Allah shi ma iya cikin abin da Allah yake so ka mu'amalance shi karka dinga nuna kai tsarkakake ne a gun Allah fala tazaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa a kullum ka da kai mai wa Allah laifi ne Allah ni ne dai mai laifin nan ni ne bawanka na zo ya Allah to iya daga cikin surrun addu'a ka yarda kai kana yi wa Allah laifi tunda wani laifin ma baka san ka masa ba yi kuma gaskiya bane wani abin ma baka san kai wa Allah laifi ba amma kai masa baka sani ba to ka yarda kai kullum agun Allah mai laifi ne to manzon Allah sai koya sai na abakar wannan ka ce Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa kuma ba mai gafarta zunubai sai kai ya Allah kai ne kadai kake da ikon gafarta zunubi wala ya gafiru zunuba illa ant an gane ko a qur'ani ma yana cewa man ya gafiru zunuba illa Allah ba mai gafarta zunubai in ba Allah ba Allah ne kadai yake gafarta zunubai amma an ce a wata shekara a nan garin ma akwai wani wanda ya zo ya gafarta wa ansu an gane ko Allah ya karawa malam Isa Ali Ibrahim Fantami lafiya iya nan da rayuwarsa wata rana ke ba mu labari cewa akwai wani ya zo an taru a can wani masallaci ya kwatanta mana ya ce a nan aka taru to wanda ya zo an taru sosai zai yi lacca iya shigowa sai ya ce ya sa hannunsa haka kamar ya raba masallacin biyu haka da hannu sai ce daga nan abin da ya nan gaba ɗaya na na gafarta mu kuma shi kenan sun yadda ba har ma kuma ake yi wa juna murna wani ai kana ciki ashe wallahi mara ba da lama ya ce a lokacin akwai wani wanda ya shigo bai fi minti ɗaya da shigowa ba iya shigowa sai shi wannan shehin ya ce to nan abin da yana duk ya gafarta musu ya ke ta mai murna wanda ga zuwan ka kai amma kai sa'a wallahi amma kai sa'a su kuma na ɗaya ba ka ce ku bari kuma sai wata rana kuma sai ya dawo da Allah ka ci gaban wasan yara ba kuma a lokacin duk an yadda da dattawan da wanda ake cewa malaman da komai shikenan an yadda ya gafarta masa dubi to ina karanta qur'ani a lokacin fa akwai mahaddatan qur'ani a ciki akwai masu tafsiri akwai masu wa'azi kuma Allah cikin suratu Ali Imran ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wani wanda yake gafarta zunubi in ba Allah ba an fahimta to manzon Allah ya ce ka ce wala yaghfiru dhunuba illa anta Allah ya ba mai gafarta zunubai sai kai faghfirli maghfiratan min indik Allah ka min gafara wata gafara da gare ka warhamni ya Allah ka ji kana kamar rahama innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafara kuma kai ne mai jin kai an fahimta wannan addu'a daga bakin manzon Allah ta fito sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa wa masoyinsa khalilinsa habibinsa wanda ya fi ƙaunarsa a dukkan mutane gaba ɗaya manzon Allah ya faɗa wa sai na abakar wannan addu'a wanda ƙur'ani ma ya ce sai na abakar abokin manzon Allah ne izu qala li sahibihi ko la tahzan inna Allah ma'ana addu'ar abin da ka roƙa wa Allah bayan kayan da kai mai laifi ne ka roƙi Allah gafara zunubi an fahimta to sai malamai suka ce idan zunubi ya kai zunubi hatta a duniya ma ba zai bar ka zauna lafiya ba balata na alahira ƙwarai da gaske duk mutumin da ka ga iya nutse a cikin rayuwarsa in dai ba wanda Allah ya yi wa istidraji ba suna zunubin amma suna ƙara lafiya suna ƙara samun kuɗi to irin wannan wallahi ka tsorace masa rayuwarsa mutum ya shahara ya yi ƙaurin suna da laifi amma iya samun kuɗi ya ƙara lafiya akwai yiwuwar rabansa na lahira ake bashi yake cinyewa amma dukkan mumini mai imani in dai iya zunubi wa Allah to Allah ba zai bar shi haka ba sai ya taɓa shi anan ya taɓa shi anan domin ya yi alatin ɗinsu ya gyara an fahimta zunubi in yayi yawa ba ma kai ba garinku ƙasarku sai ka jawo masa bala'i manzan Allah Allah ya mai wahayin cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku tsoraci wata fitina da za ku aikata wa Allah laifi da zunubi wanda in bala'in ya tashi dawowa ba wanda ya aikata kadai abin zai samu ba duk wannan ɗaya biyun da ake ciki na wahalar rayuwa da tsada da fitina da kaza wallahi akwai gudunmawar zunubin da bayan Allah suke aikatawa Allah ba mugu ba ne Allah ba shi da niyyar azabtar da mu haka ba shi da wannan niyyar ma ya fa'ala Allah bi azabikum in shakartum wa amantum Allah me zai da azabtar da ku shi dai ce ya halicci komai ma don mu huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da Allah ya halartar don a ci a ji daɗi a sha a hole a shakata duk da mu yayi Allah me zai da arzikinku ba abin da Allah zai da shi ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa arziki a sama a ƙasa duk da mu yayi to idan arzikin ne yake mana wahala ko abinci yake wahala to akwai dalili akwai dalili wannan dalilin kuma baya wuce yi wa Allah ba daidai ba da saba masa idan saban Allah yi waye yawa to sai Allah ya dinga janye ni'imarsa kuma a cikin bayin Allah ya dinga janye ta hankali a hankali sai a bar mutane suna ta shan wahala yanzu ka duba irin abubuwan da suke faruwa na aikata zunubai a fili ka ba irin zunub abin da ya shafi riba da rashawa da hanci da da zinace zinace da luwaɗi ran juma'an nan jiya ne ko shekaran jiya juma'a a nan masallaci babban masallaci mana bulari kai wani wanda ya yi firi kutuba yake ce a wannan garin wani sss ya je ya sanar da shi cewa yan luwaɗi sun yi zaben shugaban sun na luwaɗi na jiha hakanan mata 'yan maɗugo su ma sun yi zaɓar shugabansu ta jiha a wannan garin ka duba irin bala'in da ake ciki kuma irin wannan karka daɗa karka rage musulmai za ka samu a cikin harkar ba fa su joni ba ne su emmanuel ba a namun ne ba shugaban masu liwaɗi wai aka yi taro aka zaɓe shi da kuma shi ne mata shugaban su yar maɗugu aka yi da aka zaɓe ta ita ce a garin da ake kira sallah biyar a kullum wannan kaɗai ya isa ya fusa ta allah ya dinga sako mana bala'ai marasa iyaka an fahimta to duk inda al'umma suka shiga cikin shiga uku da kaka na kai wallahi zunubi ya yawa a cikin al'ummar an fahimta to kaga ashe idan allah ya ma arzikin roƙon allah ya janye ma zunubai to allah ya so ya sa ma kwanciyar hankali a duniya da lahira zunubi iya hana mutum zaman lafiya a duniya kuma iya hana mutum zaman lafiya a lahira duk wanda kaga ya shiga uku a lahira wallahi zunubi ne jawo masa an fahimta to kaga ashe wannan surru ne na rayuwa manzon allah ya bayar suru rayuwa ne wanda za ka samu rayuwa mai kyau a duniya za ka samu rayuwa mai kyau a lahira ka roƙi Allah gafarar zunubi ka yadda kai mai laifi ne kuma ka ce Allah in ba kai ba mai gafarta zunubin nan ya Allah Allah ka min gafara ka ji kana ka min rahama domin kai ne algafurur rahim mai yawan gafara ko mai yawan jinka ya Allah gafarta mana to a ina ake karanta wannan addu'ar ku a cikin sallah a wace gaba eh amma dai malamai sun ce a tahiya an faso a yi ta a tahiya bayan ka kammala tahiya kai salatul ibrahimiya ka roki tsarin Allah daga abubuwan guda hudu jahannama ko da fitnal qabar azabal kabar da mahaya wal mati da masihar dajjal idan ka roki Allah tsarin wani kuma sai ka goya da wannan addu'ar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ai ba laifi bane mu karanta da gugu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ai kowa ya san ma'anar da go da amsan ma'anar to da Allah a haddace ta kun ga dai ba ta da yawa kowa ya kokarin ya haddace ta kafin rana ya teyo in Allah ya kai mu zan yi tambaya za a kawo hadda da Allah a yi kokarin a haddace yawa hadisi na gaba daga nana Aisha Allah ta'ala ya kara yadda da ita kala take cewa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نانا عائشة الله يقاري يداري تتكي تشيوا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ما زال الله بيساك صلاة روت صلى با بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح bayan Allah ya saukar masa wannan sura suratul nasr tana cikin surorin karshe-karshen sauka a Qur'ani an fahimta da Allah ya saukar masa da wannan sura suratul nasr na Aisha ta ce Allah manzala bai taba yin wata sallah ba face cikin sallar ya ce subhanakallahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah rabbana ya ubangijina wa bihamdik godiya ma ta tabbata gare ka Allahumma ghafirli ya Allah kai mun gafara tun da aka saukar da wannan surar har manzan Allah ya koma ga Allah bai fasa karanta wannan tasbihi a sallah ba an fahimta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kuma abinda surar take karantawa kenan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba iza ja'a nasrullahi idan nasara ta zo daga Allah wal fath da buɗe aka samu fatahu maka da sauran garuruwa suke ta karɓar musulunci an fahimta wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Allah ce za a ga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a wa'ansu ma ba a ji an kira wasu ba za su kawo kansu musulunta to in manzon Allah ka ga wannan to ga abin da Allah ya ce ka yi fasabbihi bi hamdi rabbik ka dinga tasbihi kana godiya wa ubangijinka ka dinga tasbihi kana yi wa Allah godiya wastaghfirhu kuma ka dinga neman gafararsa an gane ko wastaghfirhu innahu kana tawwaba kuma Allah mai yawan karɓar tuba ne to manzon Allah da ya ji wannan sai ya sanya wannan tasbihin a sallarsa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kaga fasabbihi bi hamdi rabbika subhanakallahumma an gane ko Uh, subhanaka Allahumma rabbana sannan subhanaka Allahumma ko subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik kaga da yace uh, fasabbi bihamdi rabbik kaga ga tasbihi ga wa bihamdik ga hamdala ko sannan wastaghfiru Allahumma ghafirli sai dau umarnin wancan aya sai sanya ya cikin azkar a cikin sallarsa an fahimta ita ma karshen ta tace mai Allahumma ghafirli ya Allah imin gafara ya Allah imin gafara lokacin da wannan sura ta sauka sai manzo Allah yake tambayar sahabbai a cike da Umar radiyallahu anhu da Sayyidina Abubakar da sauran kibarun sahaba yace me fahimtar ku da wannan sura kowa ya kawo biyu nasa ai za ai musulunci yayi karfi musulunci ya samu al'umma kowa sai can dan Abbasu Allah ya kare yadda da shi sai ce ni kuma ya rasulullah fahimta ta ta sha bamban da ta waɗannan sai ce mai fahimtar ka da surar sai ki ce manzan Allah ni ina ganin kamar ajalinka ne matso za ka bar duniya hukuma ga Allah haka abdullahi dan abbas ya ce sai ce wannan ita ce fahimta ta daidai gaba da wannan surar domin dama ni Allah ya turo ni na zo na tallata musulunci kuma na zo na tallata musulunci kuma an karba al'umma da yawa sun karɓi musulunci su shigo na gama aiki na kenan tunda aikin da aka turo ni na yi sai na koma wajen wanda ya aiko ni kenan an fahimta to wannan sura an ce tana cikin surun karshe karshen sauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wa fi lafzin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wani lafazin manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam yakthuru iya yawaita yakthiru an yaqula iya yawaita fadin fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'insa da sujjadarsa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangiji da godiya gare ka ya Allah kai min gafara manzon Allah an ce cikin ruku'insa da sujjadarsa iya yawaita wai maimaita wannan azkar din an fahimta wannan babi ya kare babi na gaba babu alut babi zai magana game da wutiri wutari kuma shine sallar da ake so ka rufe dukkan sallolinka na wannan yinin da ita kenan wutari ana so shine karshen abin da zaka yi sannan ka je kwanta an fahimta in kuma kana cikin waɗanda Allah ta'ala yawa baiwa da rahama ta tabbatuwa wajen tahin dare to an ce shi ko mutarin ana so ka jirkin ta kai karshen dare ya fi balala an fahimta ko amma in ka san baka da garantin tashi karshen dare to musulunci ya baka dama ka yi shi a farkon dare ba tunda sai na abu ya ce manzon Allah ya masa wasici abubuwa guda uku daga ciki wa an yi utar qabl an anam cewa na yi wuturi kafin da kwanta bacci an fahimta a hadisi na ɗaya a babin an abdullahi bin umar radiyallahu an daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ko Allah ta'ala ya kare yadda da su kala yake cewa sa'altu sa'altu rajulun annabiy sallallahu alaihi wasallama wa huwa alal minbar ma tara fi salati al-layl qala masana masana fa idza khashiya ahadukum as-subha salla wahidatan fa awtarat lahu ma salla wa annahu kana yaqul ij'alu akira salatikum bil-layli witran hadisin abdullahi dan umar yake cewa wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa alal minbar manzan Allah iyakan minbari ma wannan bawan Allah ya masa tambaya tambayar da ya masa yake cewa matara fi salatin layl manzon Allah me zaka faɗa mana game da sallar dare ba mu labari ya ya kamata ta kasance ya ya kamata muna yin sallar dare ƙala sai manzon Allah ce masana masana raka'a biyu biyu biyu biyu idan kun yi biyu ku zauna ku yi tahiya an fahimta ko ka yi sallama ko ka tahi ka ci gaba an fahimta amma ka yi sallaman yafi ka yi raka'a biyu ka yi sallama ka tahi ka sake wata biyu ka yi sallama ka yi iyayenka shi ne ma'anar masana masana ɗin ka yi raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama abin da ya sa malamai suka karfafi ka yi sallama ɗin shi ne da za ka jera raka'a goma ka yi raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya ka meke ka yi raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya ka meke an fahimta to in ka je ƙarshen raka'a ta goma kana cikin tahiya a lulaka ta warware to wannan salar delete all gaba ɗaya an fahimta ba ta shiga ba ai tunda ba a yi sallama ba yawwa amma idan ka yi raka'a biyu ka sallame to wannan ta tafi ka gama da ita idan ka sake wata biyun ka yi sallama ita ma ta tafi to wani ne hikimar da malamai suke faɗa yau in alwa ta kaga asarar da dan sauki sauki ba ta kai gajera da yawa ba kuma zai rushe daga kashe kenan an fahimta to wannan shine masana masana ku dinga raka'a biyu ku zauna ku yi sallama ku yi raka'a biyu ku zauna ku yi sallama fa iza kashi ahadukum subha idan ɗayan ku ya ji tsoron asuba za ta yi kana ta sallah har kake tunanin alfijir zai keto to sallah wahidatan idan ka tashi kai raka'a ɗaya da ƙarshe fa autarar lahu ma sallah sai ta zama wutirin abin da ka sallata dama wutirin abu ɗaya yake nufi yayi wal fajr ko wa layalin ashir sai ce wa shafa'i wal wutr shafa'i shine duk abu guda biyu wutiri kuma shine abu guda ɗaya an fahimta wutiri shine raka ana yin wutiri da raka'a ɗaya ana yin wutiri da raka'a uku ana yin wutiri da raka'a biyar ana yin wutiri da raka'a bakwai ana yin wutiri da raka'a tara ana yin wutiri da raka'a goma sha ɗaya an fahimta idan ka ce kai wutiri za ka yi da raka'a goma sha ɗaya to an baka dama ka yi hudu ka zaura ka yi tahiya ka tashi ka sake wata hudu ka zauna ka yi tahiya ka tashi ka yi takwas kenan sannan sai ka yi uku a jere sai ka yi tahiya ka ka yi sallama ka yi wutiri da raka'a goma sha ɗaya an fahimta idan raka'a ɗaya ma za ka yi wutirin ya halatta ka tashi ka yi raka'a ɗaya ka ce shi ne wutirinka na dare ya halatta ba ba ka yi laifi wa Allah ba to wannan shi ne abin da malamai suke cewa na'am ba tsayawa ka yi hudu sai ka zauna ka yi tahiya ba tsayawa ka sake wata hudun sai ka zauna ka yi tahiya sannan sai ka yi uku sai ka zauna duk malam usman a littafin sa wancan ya kawo takasimin abin kuma kuma ta bai mun ka karanta da ku an fahimta yawa idan ɗayan ku ji tsoron asuba za ta yi sai kawo raka ɗaya sai wutiri da ita wa annahu kana yaqul manzon Allah ya kasance yana cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya sallar daren ku ta ƙarshe ya zama ta wutiri ne ya zama to raka'a ka ta ƙarshe dare to ya zama to wutiri ne an fahimta hadisi na gaba daga nana Aisha Allah ta'ala ya kare da ita kala take cewa min kulli min kulli layl kada autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min awwalil layli ko wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahari nana Aisha take cewa min kulli layl daga dukkan dare kada autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kasance wani lokacin min awwalil layli sai yayi wuturi a farkon dare an fahimta wa awsatihi wani lokacin sai dare ya raba tsakiya sai yayi wuturin sa wa akhirihi wani lokacin kuma yake wuturin karshen dare fantaha witruhu ila sahari wuturin sa duk inda yake zuwa baya wuce lokacin sahur an fahimta karshen wuturi shine lokacin tahi ayi sahur to a wannan lokacin manzan Allah baya tsallaka lokacin bai wuturi ba an gane ko fantaha witruhu ƙarshen lokacin wuturinsa ila sahar da zuwa lokacin tahi ayi sahur ga masu azumi kira can ketuwan alfijir na farko kafin na biye ketu to da manzan Allah duk abin da zai yi na wuturi to a wannan lokacin yake yi shi imamu ahmad dan hanbal ya yi magana da yawa akan wutiri ya ce duk wanda baya wutiri bai ma kamata a karɓi shaida sa ba haka ya ce wannan fahimtar imamu ahmad dan hanbal ne kuma gaskiya iya cikin naƙasun musulmi a ce baya yin wutiri ba ƙaramin naƙasu ba ne kuma ba ƙaramin ci baya ba ne wajen imani in ma ba ka da ƙoƙarin tahi daren to ka dinga yin wutirin ka barkon dare ana sallar isha iya to shi kenan tashi wutirin ka shi kenan ya halatta amma a ce ba ka witiri to gaskiyar magana akwai malamai da suka kawusasa magana akan magana iya cikin na filfili da manzan Allah ya karfafe su da sala da witiri da kata da lifijiri to an ci manzan Allah ko iya tafiya baya barin su ko a cikin yanayin tafiya iyayen su an fahimta kun ga a tafiya hatta sallar farilla ma an rage ta mai hudu ta dawo biyu to amma domin girman waɗannan na filfili manzan Allah ko cikin yanayin tafiya baya bari iyayensu baya barin yansu iyayensu da wutiri da kuma rakatan alfijiri falalan rakatan alfijiri manzan Allah kice khairun min ad-dunya wa ma fiha idan kai rakatan alfijiri raka'a biyu takaitattu kuma ba a san ka tsawaita su don wanda ya takaitattu yafi wanda ya tsawaita lada tunda shi ma'aikin takaita su yayi na na aisha take cewa lokacin ma kamar daga fatiha manzon Allah baya ƙara komai an fahimta amma nassi ya tambata iyayen fatiha raka'a ta farko ya karanta kuliya da raka'a ta biyu bayan fatiha ya karanta qul huwallahu ahad ko kuma can qul amanna billahi ma unzila ilaina da kuma can qulu amanna billahi ma unzila ilaina duk iya karanta wannan a cikin wutirin sa kai a cikin raga wannan raka'atan al-fijr nasa to idan kai wannan ba ta fi minti ɗaya minti biyu ka gama to manzan Allah ya ce ta fi duniya da abin da ke cikinta kuma duniyar fa malamai suka ce tun lokacin annabi adam alaihi salam abin da Allah zai baka na lada to ka fatanin dukiyar duniya ba ta ta kai shi ba an fahimta wa ma mata wal hayatu duniya bil akhirah ila qalil kuma qur'ani ya ce mana da kafiri za a kai shi wuta Allah ya ba shi iko duniyan nan duka tasa ce an fahimta wallahi in ya biyo Allah ita Allah ba zai fidda daga wannan wutan ba an fahimta law anna lahum ma fil ardi jami'an wa bisalahu ma'ahu Allah ce labta daube da a ce duniya ta saya ko wata duniyar ma kutankwacin wannan a ce Allah gashi amma tsamo wannan daga wuta Allah ya ce Allah ba zai karba ba ba za a fidda shi ba tasirin ana maganar lahira ita duniya bai ma kai a kalle ta ba amma kuma ga hinan duk ta sa mutane sun rabu da imaninsu ilimin mai ya taƙi a duniya muna ganin kamar na negun dawwama muna ganin za mu iya ɓata da kowa akan duniya muna ganin za mu iya saɓan allah akan duniya muna ganin za mu iya rufe idomi abin da muka dama akan duniya ko ba ta da tabbas ko ba ta da amana idan ka ɗauko katigari na mutane ba irin ɗan adam ɗin da duniya ba ta ga bayansa ba babu shi idan nagarta ce ga annabawa ga sahabbai nagarta dai da yawa allah ɗa'a da ibada baya su to amma duniya ba ta basu ba idan fajirci ne ka ɗauko irin su fir'auna irin su ƙaru na irin su hamana irin su abu jahil ba ɗaya da duniya ta bari idan kuɗi ne ga su ƙaruna duniya ba ta basu ba idan talauci ne gashi nan da talakawan da wani ko sutura jikinsa mahi da shi amma duniya ba ta bar shi ba to kakan kana karata wannan a zuciyarka to za ka shafa kanka lafiya duk matakin da ka taka kafin ka taka wani ya taka fiye da naka ya wuce amma duniya ba ta bar shi ba an fahimci wannan duniya ba ta da tabbas amma duk abin da za ka yi ka ci ribar duniya to duk abin da allah ya ce ka yi shi ka nemi lahira ka aiwatar da shi wannan abin karka shagaltu da shi zai shagaltar da kai karbu da shi to wanda shi ne mai wayo game da zaman duniya kai duk abin da za ka yi amma ka tuna cewa akwai lahira a gabanka shi ne wabta gifi ma'ata kallahu darar akira amma wala tansa nasiba ka mai duniya duk abin da Allah ya halatar ka je ka nema kai ta neman kuɗin ka kana ta komai amma kar ka manta lahira lahira ita ce mafi alkhairi kuma na gidan dawama duk abin da Allah ya baka to ka nemi lahira da shi shine wayanka shine ribarka an fahimci wannan da kyau ko a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen sallar sanadare shi ne witiri ƙarshen sa witiri yake yi sallallahu alaihi wasallama na na aisha hadisi na gaba take cewa ƙalar ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yusalli minan laili salasta ashara raka'a yi utir min zalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akriha kaga magana ta zo yawa da na aisha Allah ƙara yadda da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya sallar dare salasa ashara raka'a har tsawon rako'i goma sha uku yi utir min zalika bi kamsin amma a cikin wannan sha uku iyayen wuturi da guda biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akriha baya zama sai ya ji ƙarshen su an fahimta a raka a goma sha uku idan ya yi takwas saura nawa kenan saura biyar takwas ɗin nan a wata ruwayar zai yi hudu ya zauna ya sake hudu ya zauna kaga ya yi takwas kenan a wata ruwayar kuma ce iya bibi ya yi sallama idan ya sallama hudu ya yi takwas to idan ya tashi raka a biyar ɗin nan ba zai zauna ba sai a ƙarshen su sai ya zauna a ƙarshe ya gama wutirin sai ya sallama kenan kuma zan Allah da azumi da ba azumi kullum sai yayi wannan kullum tunda Allah ya ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi warattil qur'ana tartila hi tuhajjidi sallar daragun annabawa dole ne kullum yi sun wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda sallar dare wajibi ne a gun annabawa kai ne sai ramadan ramadan kake amma su kullum dare sai sun yi sallar dare kuma sallar dare tana cikin abin da mutum in ya riƙe mata wuta zai sami yarda agun Allah an bayyanta Allah ya yarda da kai duk abin da ka sa a gaba na alkhairi Allah ya cimma mashi Allah kuma ya dinga matsaro daga bala'ai wanda ka sani da wanda baka sani ba wallahi ka dimanci sallar dare kai ya zamto in kai sallar daren ma karka ce Allah ya ma komai kai sallar ka je ka kwanta shi Allah ya san abin da zai ma an bai biji wannan ko saboda ka sallar dare tana da muhimmanci yayin wa tana baka kariya daga dukkan bala'ai na duniya da lahira kuma wani abu da sallar dare take da mazaya kanta duk mutumin da yake sallar dare sai Allah ya raba shi da yin abu da mutane sai Allah ya raba hidariya in dai kana sallar dare to sai Allah ya raba ka dariya kuma sai Allah ya raba ka da munafinci tana cikin irin farla da ake samu cikin sallar dare kuma in kana sallar dare sai Allah ya hana ka sabansa sai mutum ya zama to salihin bawa Allah ya buɗe ma hanyoyin rayuwa ya kulle ma hanyoyin sabo hatta lafiyar gangan jiki ma sai Allah ya ƙara mai da sallar dare tana da falloli da yawa an fahimta Allah ya ba mu yi kulli a yayi mana na kira daga biyu take farawa dama daga biyu take farawa na'am babi da muka kare na'am na'am eh hakika akwai hikimar haka dama a galabiya hadisai suna da irin wannan fahimtar kaga idan ana maganar hadisin yaki ai da wahala kaji an ce mace ta rawaito shi amma duk abin da ya shafi kamar wanka na shari'a zuwa abin da ya shafi rabe-raben jini abin da ya shafi rayuwar mazan Allah a cikin gidansa to a galabiya duk iyalansa da suke rawaito hadisin an fahimta abin da ya shafi sallar dare kaga ba waje yake ba a galabiya a gida ke sallar dare kaga iyalansa ne za su rawaito wannan abin da shafi wankansa na shari'a iyalansa ne za su rawaito wannan an fahimta to wani iya cin hikimar fahimtar hadisan manzon Allah fahimta ta gaba ɗaya kenan da ka ji hadisi abin da yake karantarwa to zaka ba shi matsayi suwa suka rawaito hadisin an fahimci wannan da ke ko Allah ya samu dace a shi ma wannan babi ya kare ko babi na gaba ina miki da lokaci ne idan saura kaɗan kenan za mu yi karanta hadisai ko biyu insha Allah babu azzikiru aqiba sala shi kuma wannan babi zai mana magana game da ambaton Allah da ake bayan an kammala sallah azkar kenan ko bayan an kammala sallah akwai azkar da shari'a ta tabbatar za a yi su an fahimta kuma wannan azkar din sahabbai da wani uzuri a gaggauci yasa sun fita daga masallaci to hanya suna yin sa da wani uzuri yasa ka fita a masallaci a gaggauce to ya zama to kafin ka je inda zaka je kana yin su suna nan takaitattu ne kuma su sanannu ne an abdullahi bin abbas daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da shi yake cewa anna rafa'a sauti bi dhikr hina yansarifu nas min al-maktuba kana ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin manzon Allah shine kana ala ahdi rasulullahi kenan ya kasance a lokacin da manzon Allah yake da ransa da rayuwarsa anna rafa'a sauti bi dhikr zikirin da ake daga sauti ma har aji ana yi hina yansarifun nas min al-maktuba shine lokacin da mutane suka kammala sallan farilla an ce assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan sai ka ji mutane wani Allahumma anta salamu minka salam sai ka ji har sautin iya fita ana jin sautin an fahimta shine yarfa an an tarfa a sautu bi dhikr kuma wannan zikirin ya halatta na kusa da kai yaji ba a zuci ake yin shi ba ka bude bakinka na kusa da kai yaji abin da kake faɗa haka ake so an fahimta Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zarjalul ikram Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika zuwa su karanta kulhuwal falaki nasi zuwa ayatul kursi subhanallah 33 alhamdulillah wallahu akbar haka an fahimta duk wannan ba wai a zuci ake yin su ba ana so lafuzan yana fita har wani yana jinka fahimtun qala ibn abbas dan abbas yace kuntu a'lam idan sarafu bi zalika idza sami'tuhu yace ni ina fahimta cewa in naji wannan azkarin to an kammala sallar farilla kenan ina fahimta cewa izan sarafu idan musa bai mun kammala sallah to shikenan a bizalika idza sab ina fahimtar cewa an kammala sallah lokacin da naji wannan ambaton Allah ana yin sa a fili haka iya nuna ma cewa an yi sallama ke wa fi lafzin a wani lafazin ma kunna na'rifu inqida salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir lokacin an fara yawa kira an gane ku an fara yawa kuma ba mu kabbiratu saut wani lokacin ba ma fahimtar manzon Allah yayi sallama daga sallah sai mun ji ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah an fahimta duk wani ana karanta su bayan sallan farilla kai istighfari uku sannan ka ce Allahumma anta salama minka salam zuwa ƙarshe to dan Abbasu yace wani lokacin ma kunna na'rifu inqidha salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ma fahimta manzon Allah ya kammala sallah yayi sallama illa bit takbiri sai min jona kabarbarin da ake na azkar bayan sallama kin hadisi na gaba warad maula al-mughira bin shu'ba warad maula mughira bin shu'ba bararren bawan mogira ɗan shi uba Allah ya ƙare da shi ƙala amla ala ko kuma ai ala ne ko aliyu ne yawa amla alayyal mogira bi ne shi'uba mogira ubangidansa kenan ya masa imla'i ma'ana ya sanar da shi wasu kalmomi iya faɗa iya mai mai tauki ne imla'i ya sanar da shi wa'ansu kalmomi fi kitabin ila mu'awiya wani littafi da mu'awiya ya rubutuwa shi mugira bin shu'ba kenan a cikin littafin yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa fi duburi kulli salatin makatuba a ƙarshen kowace sallah ta farilla idan ka jance salatul makatuba to sallar farilla ake nufi a ƙarshen kowace sallah ta farilla la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وقدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك شي وراد مولى المغيرة بن شوبة يكي a imla'in da mugira ɗan shuba ya masa a wani kita littafi na mu'awiya da za a aika yake zuwa ga mu'awiya ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙul annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana cewa fi duburi kulli salatin maktuba a ƙarshen kowace sallah ta farilla ƙarshen sallar farilla manzan Allah yana cewa la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah wahadahu la sharikala Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki Allah ne mamallakinsa wannan lamu din lamu tamlik ce mulki gaba ɗaya yana gare shi wa lahul hamd godiya gaba ɗaya tana ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai Allahumma ya Allah la mani alima a ɗaita la haura wala quwwata illa billah wannan hadisi akwai tauhidi a cikinsa la mani alima a ɗaita ba wani wanda isa ya hana isar wani abu da ka ba wani zuwa gare shi in Allah ya baka ba wanda isa ya hana an fahimta shine la mani a lima a ɗaita ba wani wanda ya sai hana zuwan abin da ke niyyar ba wani zuwa ga hannunsa in Allah ya so ya baka abu ba wanda ya sai hana abu ma sai Allah ya ɗauko shi daga hannun makiyinka ya baka ko ba a yi ne kwanaki akwai wani bawan Allah yake cewa iya kusa da wani mai hali to amma shi ɗan ya higa tsakaninsu ba sa jituwa an fahimta akwai irin wannan rashin fahimta tsakaninsu kuma shi wanda yake ban labarin nan talaka ne iya da bukatar taimako shi kuma wancan iya dan abin hannunsa yake cewa da ya tahi zai yi wata kyauta sai je nemo wani mutum a can nesa mutumin shi ma kuma ba talaka ba ne iya da yanayinsa iya da halin shi sai ya kirgi buhun masara goma sai ya bashi amma shi wannan makusancin nasa wallahi bai bashi ba ko kwaya ɗaya bai bashi ba da yake Allah shi ne Allah wancan ɗin da aka bi sai kira wani ya bashi buɗa wallahi su matallai ya ce wanda aka kai wa buhu goma a wata unguwa ni kuma sai kira ni ya ban masara buɗe ce gaje gaje ba to kaga Allah kenan Allah ya yi a jikin wannan sai ya ci wannan masarar bayan da zai kuma sai Allah ya sa ya bayar kuma aka kwato aka bashi to wannan suna nan ba za su kirgu ba in Allah ya abarabanka ne wallahi sai ka same shi babu yanda za a yi ya kubuce ma wallahi ba zai yi ba in Allah ya tsaga wannan abarabanka ne duk jiwi wallahi sai ka same shi ka kwantar da hankalinka kawai kai dai ka tashi ka yi riko da asbab ka nema ta hanyar da shari'a ta tsara amma ka yarda cewa in abarabanka ne ba mai cinsa duk inda ya je wala sai ya dawo duk inda ya je sai ya dawo an fahimta wannan kowa ya sa wannan a zuciyarsa ba wanda ya sai cire banka a duniya babu shi yanda Allah ya raba kwanaki da numfashi ga kowa haka ya raba arziki ga kowa yanda ka san ni ba zan ma numfashinka ba za ka yi rawa ba ko to wallahi ba ka ji arziki da ba zan ci na gaba ko manzon Allah rantsuwa yayi yace la tamutunna nafsun hatta tustakmila rizqa yace ba ran da zai fadi ya mutu sai ya cinye arzikin da Allah ya masa in Allah ya sa zaka mallaki kaza ka mallaki kaza ka haifi kaza ka haifi kaza ka tara kaza ka tara kaza wallahi ba za ka mutu ba sai ka yi wannan abin gaba daya in kaga ka fadi ka mutu to duk abin da Allah ya yanka ma a duniya ka gama da shi ne ba za ka mutu ka bar loma ɗaya taka a duniya ba ba za ka mutu ka bar naira ɗaya taka a duniya a hannun wani ba duk sai ka mallake su duka an fahimci wanda ke ko to kowa ya sa wannan a ransa da duk mutane za su kika kan wani abu ya same ka to wallahi in Allah ya so sai abin ya same ka ai an yi a ƙasar nan lokacin shugaban janar muhammadu bar bayan nemi shugabancin ƙasar nan ba wajen karo na uku ko na hudu ma a lokacin duk an haɗe baki ba zai ba zai ba zai ba an ce ma wani akwai lokacin da aka ce ya ce zaɓa ma amma ba a bashi ba to a lokacin Allah bai so zai yin bane duk yanda talaka yake son sa a lokacin to Allah bai zai yi ba da kuma Allah ya nufin zai yin sai kuma ya zo ya yin kuma gaskiya bane kuma talakan sai ya sha wahalar kuma mu sha wahala ba duk baka yi tana bibiyar mu har yanzu Allah ita ce take bibiyar mu har yanzu ba mu fita ba har yanzu ita ce gashi nan muna fama da ita
wannan hadisin a shi shi na saka a lokacin da na buga kacin aure na fari na'am saboda ni buga na ne an yi ta fama ko yawa kuma Allah ya baka muka yi ta buga a sai Allah ya bari to kaga malamin Shi na saka one toss a yawa yi ne kaga malamin shi ma hadisin shekara kusan arba'in Allahu akbar gaskiya ne gaskiya ne Allahumma la mani'a lima ataita ya Allah kai ne in ka ba abu wani in ka biya dan adam abu ba wanda isa ya hana shi haka nan wala mu'tiya lima mana'ata kuma in Allah ya hana ka ba bai baka ai tama le ka bigi alkhairi wala ba za ka buga ba Allah bai so ka samu ba ba zai yi ba wala yanfa'u zaljad minka lijaddu kokarin mai kokari ba zai amfane ka bai Allah kokarin mai kokari ba shi ba shi amfanar ka an fahimta shi mai kokari ya je kokarin kansa da kansa ya amfani kansa amma kokarin ka ba zai amfani Allah komai ba an fahimci wannan summa waqattu ba'da zalika sannan sai na tsaya bayan wannan da na ji daga bakin shugabana Mughira bin Shu'ba bayan na ji wannan waqaftu ba'da zalika ala Muawiya wafattu ne ko e wafattu ba'da zalika haka ne wafattu wafadtu ba'da zalika sai mm, taro da yini alwafudu kenan sai a, bayan haka wafattu ba'da zalika ala muawiya sai muka taru bayan wannan sai muka taru wajen muawiya bin abi sufyan kenan fa sami'tuhu ya'muru an-nasa bi zalika shi ma sai muka ji na umartar mutane da wannan bayan mun jagun mugira bin shu'ba sai muka sake wata taruwa a gunwa muawiya bin abi sufyan shi ma sai muka ji iya maimaitawa mutane wannan kamar yadda shi mugira yake maimaita mana kenan kaga wannan iya nuna mana kan cewa sahabbai in sun ji sakon manzon Allah ba sa shiru kowa iya yaya ta shi har ya je gun da bai je ba to wannan iya cikin azkar da ake a bayan kowace sallar farilla shi ma sai mu kokari mu karanta mu iya Allah ta'ala ya taimake mu ina ganin za mu samu matsaya na insha Allah domin lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda na yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya shiga al'amarin mu Allah ta'ala kar ka bar mu da dabaran mu da wayan mu ya Allah ta'ala muna roƙon ka ji kan mu ka ji kan mahaifan mu ya Allah ka ji kan mu ka ji kan mahaifan mu ya Allah ka sa da mu da su aljanna ce makomar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu ya Allah ka shirye da mu Allah ka ɗora mu a tafarki madidici ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah duk abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi Allah duk abin da ya doso mu na shari ya Allah ta'ala ka tsare mu daga sharrin shi ya Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu da wannan wahalhalu da ake fama da su na rayuwa ya Allah ka mana ƙarshen su ya rabbal alamin Allah ka zuba wannan musifa ruwan sanyi ya Allah ta'ala wannan wahala da ake fama da ita ya Allah ka san daga inda take ka san ƙarshen ta ya Allah ta'ala kai mana maganin ta ya Allah ka mana afuwa da sauki da gare ka ya rabbal alamin Allah ta'ala ka sa wannan karatu ya amfani mu a duniya da lahira ya Allah duk mai taimakon addini a ko ina ki Allah ka taimake shi masu zagon ƙasa wa addini Allah kai mana maganin su Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai dattijo nan Alhaji Sale wanda yake yawan zama a nan to muna ƙara sa cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadun sa marasa lafiyar mu da suke gida da kuma asibiti Allah ya ka ba su lafiya mu kuma Allah kare mu da lafiya da imani da kuma abin da lafiyar za ta ci Allah ta'ala karfa mana asiri a duniya da lahira wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansa na alkhairi da abin da yake wa addini hidima da bayan Allah Allah ya karba masa da namu gaba daya Allah ya ji kan mahaifansa da namu gaba daya Allah ta'ala ka shirye da zuriyarsa da tamu gaba daya hanyoyin samun sana alkhairi Allah ka inganta masa su da namu gaba daya Allah ka bashi tsaro da kariya a rayuwarsa da tamu gaba daya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh